ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين هو قلنا بقى يوا وبعد السلام عليكم ورحمة الله بعد صدق عليه ba su da kara wace ba ta irin na an kware ta ma ita ma ba ta kara da a rishin wuta ne tsawar mai karatun mu yau muna sha takwas ga watan sha'aban jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan biyu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaifu ramadan wannan shi ne karatunmu na bakwai ko? karatunmu na tara malayin ce fallahu subhanahu nan ne ko? ولما كان الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى زمنتو جبل نبيه يا هلجاء النبي شي صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات أبو ساتككين كمنو وأشرفها أبو سابفي أوكك كمنو كما في حديث أبي هريرة كما ينزو أتكين حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه Allah ya kara mashi yarda inna ma bu'istu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kadai ho an aiko ni ne li utammima makarim al-akhlaq domin in cika dabi'u masu kyau ko kaga Allah ya halicci manzo Allah kenan da sallallahu alaihi wasallam da kyawun dabi'u kamar yadda Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana bisa dabi'u masu kyau to yayin da haka ya zamanto kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya zamanto ajwadan nasi ya bi mutane kyauta alal itlaq gaba daya duk wani mai kyauta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban shi wurin kyauta in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wanda zai baka ya hakura ya baka shi ya hakura ko da yana da bukata shi ba ɗebowa yake ci ma gashi ba ba tsakurowa yake ci an shi ba duka yake baka kuma ba ya da to kasan sai wanda ya kai kyauta yake haka yana kyauta ba ya tsoron talauci kama annahu kama yadda ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam afdaluhum shine mabibicin su su mutane gaba daya wa shija'uhum kuma shine mafi karhin mutane mai rishin tsoron mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa rishin tsoro to manzon Allah ne alaihi salatu wassalam wa akmaluhum fi jami'il awsaf hamida kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya yi mutane zama cikakke a cikin siffofi na yau kyawawan siffofi gaba ɗaya annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa matsayi kamar yadda Allah ya ce wa rafa ba'dahum darajat Allah ya ɗauka ga sashen annabawa da darajoji malamai suka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarumtaka Allah bai taba tsoro ba, bai taba jin tsoron wani abu ba, inda ba Allah ba ne. Ya tsaron komi sai Allah. Yana kwance yana hutawa cikin ƙarƙashin itaciya ana an yi yaƙi an gaji ana hutawa, kafin ya zare mai takobi. Da cewa zai kare ka, manzo Allah ya ce mai Allah a gani ba wani firgita ba wani damuwa manzo Allah ya ce Allah sai ta gobe ta faɗi manzo Allah ya dauki ta gobe ya ce kai kuma wa zai kare ka kai kafiri ne ya ce da Allah ka yi haƙuri na bai yarda da Allah ba ya ce ka yi haƙuri ka yahi mani sabai suka taso yaya ne aka yi manzo Allah ya gaya musu sai yana falkawa na ganshi ya zari takobin shi ya tambayi ni wa za ya kare ni nace Allah takobin ta wada na dauka shi kuma nace mai wa za ya tsare shi shine yake bani hakuri ba tsoro kuma wurin tsoro ne nan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tsoro Allah ya ji hanini ya ji kara wani wuri sabai duk madina aka hito shi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya je ya dawo ma basa doki dokin ko sirdi ba da ya hau dokin ya je wurin mutane duk sun yi tsaitsaye a yankin cirondo ana jira a ga menene su ba su ma san manzo Allah ya yi ta sun haza yana cikin gida ya za manzo Allah basa doki shi kadai ya dawo ya ce masu an kare ba wani abu kowa ta yi kawai wanda ya tada hankalin shi kowa ya koma gida kawai kwancin shi to annabi sallallahu alaihi wasallam baya da tsoro ko kadan ko kadan tsoro ko ya yake annabi alaihi salatu wasallam baya da shi sai na Allah yace amma inni akhshakum lillah nahi ku kin tsoron Allah Allah bin tsoro ne kuma Allah shi ya halicce shi saboda haka yake jin tsoron Allah subhanahu wataala wa kana juduhu kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance bi jami'i anwa'il judi da dukkan nau'i nau'i na kyauta ba sai ta kuɗi ba na komi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin kyauta yana kyauta da tsaba kuɗi yana kyauta da abinci yana kyauta da kaya yana kyauta da lokacin shi komi annabi alaihi salatu wasallam yana kyauta da shi wa kana juduhu kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ya tadaf tana lillinkawa fi ramadana a cikin watan ramadan ala ghairihi min ash-shuhur akan wani watan da ba watan ramadan ba muna ganewa ko kullu annabi alaihi salatu wasalam kyauta yake amma in ramadan yazo sai ya kara kama yana juda rabbihi kamar yadda aka san cewa lalle kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kyauta Allah mahalicin shi ya tada'afu fihi yana lillinkawa a cikin ramadana aidan kyauta Allah tana ƙara karuwa a cikin ramadana to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kyautar shi take ƙara karuwa a cikin watan ramadan kuma da ake son musulmi ya zamanto mai kyauta kuma in ramadana ya zo ya ƙara kyauta ba ya rike ba wa kana alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaltaqi huwa wa jibrilu yana gamuwa da shi da malaika jibril fi shahri ramadan a cikin watan ramadan wa huwa afdalul malaika shi kuma malaika jibril shine mafi darajar malaiku wa akramuhum kuma shine mafi girman malaiku mai girma ya gamu da mai girma kaji manya biyu ne suka gamu amma ɗaya ya faɗa girma. Wa yudarisu al-Qur'an kuma sai su yi karatun al-Qur'ani tare. Ce ke ce ma mudarasa in karanta ka karanta. In karanta izihi ka karanta izihi ayi tukuri. Ayi masaffa. Domin masaffa tana sa kwarin harda. Tukuri yana sa harda ka ta yi kwari. Domin kana karawa da ɗan uwanka. inda kake da rauni sai ka gyara inda baka da rauni ka kara tabbatar da cewa lalle da kai dan uwanka makaranci kun gaba kuna karatu kenan karatun ka yayi ko bai ba inda ma kake karantawa daidai da inda kake mancewa duk sai ka gyara da inda aka kama ka an ka zo sai ka gyara da kanka sai ka maimaita wurin kai kadai in an sake wata gabuwa ka da ka karanto wurin da ka zo wurin ka san an kama karan nan in kuma da ma Allah ya baka kwarin har da shi kenan ka huta don haka gamu shi kenan ka san makarantar ƙur'ani iri-iri ne akwai wanda dama so yake ya kama mutane shi kawai in ya zo wurin tukuri ko wurin musafa so yake ya kama so yake wani ya kwaɗi ya gyara mashi to akwai wanda da ya ga su wane da wane sun zo wurin musabba ko abin nan sai ya bar wurin ya san ba su kamuwa da ya gaza su kama sai ya tafi shi sai sun kare ya dawo saboda ya san babu wurin kamawa kuma in suna wurin ma zai ga yana ta jin tsoro shi ma to musabba tana ba mutum ƙwarin gwiwa tana ƙarfafa maka kamar musabaka ce duk da yake musabaka dai tsarin ta ma ba wani bane ko sabaka dan kamu ne yake ma kama masa kama masa amma dai har da ci in ba kada har da baka yawa masu suna gwada sa wurin musabaka bai da har da wurin bai da har da qur'ani yazo ya shiga baka tabo mai inda yayi sai ga ya canje kuma shi ba ma har da ci bane ana samu dan wani za ka kamo mai sai ka ya ce eh kenan bai san wurin ba a kara ce a kara da mai mai tamashi daga haka a kama wani wurin a kara wani sai an zo cikin talatin sai ka gane a talatin ce gare shi sa shi ce zo ya gwada in ya ce shi ke da an kawo talatin sai ka ja ɗauki karatu a karan wani kamu can kasa ya kamo a kara dai yi amma can sama daga ji mutum ya shiru amma dai da haka nan abin nan musabaka ta mahaddata ce tunda kaga ai wani ya gwada sai ba ta boyin da yake da sa bai kaga dole ya hakura sai makaranci amma dai ita kaga wurare ne yan kaɗan bai wuce amma kamu goma in an maka ma da yawa kama goma ta qur'ani shi kuma tukuri ko masafa qur'anin ne zalla za ka yi ta karantawa wanda za a ta izihi izi ka karanta izihi abokin kai karanta izihi shi ma wancan akwai mai rabi akwai mai rabin rabi to irin shi shi yake ce mu madarasa dan ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gamuwa da shi da malaika jibril wa yudarisuhu alquran sai ya karanta mai alqurani shi ma ya karanta mashi alladhi jaa bihi qur'anin da yazo da shi ilaihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ashraful kutubi kuma shi alqur'ani shine mafi daukakan littattafai wa afdaluha kuma shine mafi darajar littattafai mai daraja ya game da mai daraja akan karanta abin da yafi komai daraja darajatun babu wa fawqa ba'd kenan darajoji ne wasu na saman wasu wa huwa yahuthu ala al-ihsan kuma shi alqur'ani yana kwadaitarwa ne akan me akan kyautatawa wasinun Allah bil muslim wasin kama sallallahu ilaika qur'ani kullun ce yake ka kyautata Allah yana son masu kyautatawa ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka ko wa makarimil akhlaq kuma alqur'ani kullun yana kwadaitarwa akan dabi'u masu kyau kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa cikin wurare da yawa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilina والله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وما الله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyin alkur'ani da suke kwaɗaitarwa akan ɗabi'u masu kyau to kuma cikin ɗabi'u masu kyau akwai mi akwai kyauta duk mai ɗabi'a mai kyau to zaka gan shi ba marwaci bane وقد كان هذا الكتاب الكريم kuma lalle wannan littafin mai girma mai daraja lahu sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khuluqun ya kasance shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka tambaye na Aisha radiyallahu anha yaya halayen annabi sallallahu alaihi wasallam suke tace kana khuluquhul qur'an alqur'ani ya kasance shine dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama to haka ake son musulmi ya zamanto da dabi'u masu kyawu bi haythu yarda li ridahu ta inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yarda da yarda qur'ani abinda qur'ani ya yarda da shi shine manzo Allah ya yarda da shi wa yasqatu li sakhatihi kuma yana yin hushi ga hushin alqur'ani abinda alqur'ani ke fushi da shi manzo Allah ma yana fushi da wannan abu yasa wasu suka ce manzala sallallahu alaihi sallama idan ka ganshi ka annal qur'ani yamshi fawqa al-ard kamar qur'ani ne ga yanan bulbushin kasa yana tahiya inda qur'ani yace ya tsaya yana tsaya inda yace ya wuce yana wucewa inda yace yayi yana inda yace ya bari yana bari bai saba ma al-qur'ani kwata kwata to haka ake so wajen ka na musulmi ba ka iya kama annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai kai kokari ka kamanta watashabbahu in lam takunu mithlahu koyi kokari koyi koyi da bayan Allah na kwarai ko da ba ku zamanto irin su 100 bisa 100 ba eh ku zamanto ko da 65 cikin 100 ba ka iyawa dama ko 65 ko 70 ko 80 kai kokari kakka sauka daga daga 50 a ce baka kai ma rabi ba cikin 100 na ainihin kirkinka da mutuncinka da rikonka da addinin musulunci a ce ka kai wannan wannan percentage din an ce ka kai 65 ko 70 to alhamdulillah a matsayinka na dan adam ba annabi ba manzo ba ka yi kokari yadda yake ana so ka kara ka wuce ko ba haka ba kamar yadda baka yarda da da kaskanci ba a wurin neman duniya ba baka yarda da matsayi karami ba baka yarda ma filanto ba a ce kai ne filantan ma'aikata to kake a ce kai ma mi ke gare ka biro ke gare ka ko kuma kai ne ma shugaban ma'aikatar gaba daya kamar yadda baka yarda da jari dan kaɗan ba sai kwakwara to dan ne a rayuwa addini ka yarda ka tsaya baya game da ka koma baya dan ne zaka yarda da haka wanda addini Allah ya yi ka dan shi wani ko kai kokari cikin addinin musulunci ka bada kokari sosai ta ko ina ka iya karatun Qur'ani dan ka samu ladar karatun Qur'ani ka iya zikirin Allah dan ka samu ladar zikirin Allah ka iya bada kyauta dan ka samu ladar kyauta ka iya ziyarar dangi dan ka samu ladar ziyarar dangi ka iya ziyarar mara lafiya dan ka samu wannan ka iya rakiyar gawa waki saboda ka samu ladar rakiyar gawa duk aiki na alheri ka koye shi ka iya kuma a ganka gaba gaba kuma ka nuna ma Allah kai fa cikin shi fa kai ma kana da abin da zaka cewa haka ake so shi ne abin da za ka yi ba zai gushe ba ba zai kare ba yana nan wanda wani abu da kake gani ka samu a duniya mai wucewa ne da ka mutu shi kenan shi ma ya mutu ba naka bane ya zama na wasu amma ibadarka tana nan lahum ajrun ghairu mamnun wanda yake mai kyau Allah ya ce ladan shi ba za a hana mai ita ba tana nan aje mai ita ranar alkiyama za a baya abin shi da so da ka dage yadda kake so a duniya ka zamanto wata tsiya yi kokari wurin Allah ma ka zama wani tsiya a ce kai wane ne wurin Allah kana cikin waɗanda Allah ke yabo duk wanda ya zama mutumin kirki mai kokarin ibada fa Allah gwada mala'iku yake yana gwada masu kamar yadda ka san uba yana gwada ma ɗiyan shi wani yaro kamar su wanda ya yi hankali ya yi ilimi ya yi kasuwa ya san ciwon kanshi kudi ba ku ga wanda yaron warin ku ne ku ne tara ka yi kusan makon dan bashi wasu kwanaki amma ku diya ka yadda san ciwon kanshi yadda yake kasuwa mai da hankalin shi ya karatu ya hutar da iyayen shi suna jin daɗi amma ku diba ku ga yadda muke tafi haka Allah yake da mala'iku mala'iku ce ku diba ku ga waɗannan bayin nawa suna iya kiyawa saboda suna da abin da a cikinsu zai hana su su zama mutanen kirki amma sun taushe wannan abin zama mutanen kirki Allah na ce mala'iku ina shaida musu ina shaida muku san su nake ba ku ƙara musu lada lada nawa ke gare su Allah ya sani ya ce to a kara musu to kai kokari ka zamanto irin haka wa yusari'u annabi alayhi salatu wassalam yana sauri ila ma hatta ilai alai ya zuwa abinda alqur'ani ya kwadaitar akan shi zaga manzo Allah yana gauga aikata wannan abu kamar sallah annabi alayhi salatu wassalam da lokacin sallah ya shikenan ba sani ba sabo aka ce da an ce ma lokacin sallah yayi hatta matan shi suna magana sai ya kyale shi masoyan shi ne matan shi kuma yana kyautata musu amma babban masoyi yayi kira kuma shikenan matan manzala sallah suka ce in yana cikin gida lokacin sallah yayi muna mai magana ma sai ya nuna ma kamar bai san mu ba ga gaugawa ce zuwa gami aikata aikin Allah subhanahu wataala nasu ma aikin Allah ne amma kuma wani aikin Allah yana gaban wani aiki to haka annabi alaihi salatu wassalam yake haka ya kamata mutane ba su da irin wannan kaga mutane lokacin sallah na yi suna ba kokarin taya wani wuri ba kawai ba su damu ba kaga mutum ana kokarin shiga masallaci shi yana ma wani wani kuma kuma niyyar shi nan za ya sallah bare ya je ya dawo zakiyar za ya samun raka ta kashi ko kuma ya zo ma gaba da an kare sallah ko ba inda za ta ya samu wani wuri ya sallah ko bai damu ba saboda mai duniya shi da ya same ta ya ji ya biya bukatar shi ta duniya kaga wani duk baya tashi yin wata bukata ta duniya sai tab da za a tada sallah yana zanne na ta abubuwan shi sai za a tada sallah sai ya buga moto ko mota ya wani wuri dan ya asara wannan jami'in bai damu ba wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau ba ɗabi'a mai kyau shine da an ce ma an kira sallah ba dai kada wani abu aka kira sallah ya kamata ka yara za ka shigo masallaci domin jiran sallah in ka zo masallaci kai nafila kai zanna kana jira har ka shiga cikin sallah ma an fara rubuta ma ladan jam'i ka tun daga nan to shi yayi ko kuma kai zanna kai ta kalle kalle wani kuma ba ya tashi alwala sai ya gana ya kama sai ya fara alwala kuma ya alwallan kaga ya tsaya yana dimi yamma wannan hira ga sallah an tada ko ya ga wani ya tsaya kai tsaya dama ko wata hira ga sallah wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyawu ba ba ta daga cikin ɗabi'u ɗabi'u masu kyawu shine idan lokacin sallah yayi to kai kokari ba ka da wani abu ba ka da wani aiki na dole sai ka yi shi a lokacin nan to ya walla da ka ji ladan ya kira sallah ya walla ka taho masallaci wa yamtani kuma annabi alayhi salatu wassalam yana kiyawa amma zajar an dangane da abinda alqur'ani ya tsawatar daga aikata to manzo Allah bai aikata shi walihada kana yatadafu juduhu saboda haka ne kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana lillinkawa wa ifdaluhu fi hadha shahr da kuma ainihin ba da kyautar shi a cikin wannan wata din li qurbi adihi saboda kusancin alkawarin shi saboda kusancin alkawarin shi bi mukhalatati jibra'ila da cuɗanya da mala'ika jibril saboda mi bai dade ba da ainihi gamuwa da mala'ika jibril mala'ika jibril ya tafi sun yi karatun qur'ani an ƙara tado ma annabi sallallahu alaihi wa sallama soyayya shiga alqur'ani sai manzo Allah ya tayin kyauta mala'ika jibril shine malami ga annabi alaihi salatu wassalam to shi kuma kaga mala'ika jibril ba ya san komi na duniya ba ya san kuɗi ba ba abin ba abin da yake su duka Allah ya cire mai komi to kyautar da almajiri zai ba malami shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya dauka ya ba almajiran shi ka san al'adan malami da almajiri an gama ana kyauta ai ko an yi karatu ko kullum ko duk sati ko duk wata akwai dan insani da almajiri yake dauka ya ba malam to malam ba ya son kuɗi kuma ba shi ba ya so saboda Allah bai sanya mai son sa ba ko ba abin da za yi da su malaika jibril shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar da za ya ma malam sai ma almajirai sahabbai sai ta raba musu to saboda kusancin alkawarin shi daga muwa da mala'ika jibril shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yake yawan kyauta wa kathrati mudarasatihi lahu yawan kuma karatun shiga alkur'ani hada alkitab alkarim wannan littafin mai girma alladhi yahuthu ala almakarimi wal judi wanda yake kwadaitarwa akan ɗabi'u masu kyawu da kyauta wala shakka babu shakka annal mukhalatata lalle cuɗanya tu'athiru tana yin tasiri muna ganewa gamuwa da mutumin kirki yawwa yana sa ka yi kirki in kai mutumin kirkin ne mai rabon ka yi kirkin ne to gamuwa ka da mutumin kirki sai ka yi kirki wa turisu kuma tana gadar da akhlaqan halaye min al mukhalifi daga mai gamuwa mai cuɗanya da mutumin kirki muna ganewa ko amma kuma galibi zaka ga mutumin kirki Allah ta'ala yana jarraba shi da mutanen banza amma shi mutumin kirki ne amma da waɗanda suke kewaye da shi sai a hankali suna ganin yana kirki suna ganin yana faɗin kirki suna ganin yana yin alheri amma su ba za su koya ba wani ma haushi yake yi wannan alherin da ake haka za ka tar da malami Allah ya jarrabe shi da almajirai waɗanda halinsu ba na kwarai ba ne duk wani hali na kirki na mutunci na girmama mutane da yake su ba su iyawa sai su ga kamar malam ma ya bari ana rena shi kamata ya malam ya tsare gida kawai da yanke wa mutane huska kuma an karanta cikin karatu ba haka annabi yake ba kuma ita wannan nabiyar da kuke so a yi ina ka same ta haka mawadaci za ka samu in yana da kirki za ka samu na gefen shi ba su da wannan kirkin shi ta tara mutane shi ta koran mutane kan su tsaya wurin shi ka zo wurin mutum sai a ce ai ai ba ma yanan kwace kwana yake yi suna rai bakin sai ka ga mutumin ya hito kaga mutum ya tashi ya yi suki ya ma bar wurin to da ya yi karya ya ce kwana yake yi kuma ga ya hito to galibi duk mutunan kirki amma dai cuɗanya in dai mutum mutunan kirki ne kamata cuɗanya da mutanen kirki su kara ma su kara ma kirki in ma kai mutunan banza ne ka koma mutunan kirki kadiba kaga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne da mutanen banza ne galibin su mushrikai ne arna ne mafuza azzalimai amma tun da suka cuɗanyi da manzon Allah shikenan sai manzo Allah ya koga musu halaye masu kyau halaye na kwarai na kyauta na tausayi na rungumar juna na taimaka ma juna duk suka zama mutanen kwarai to haka ake so kamar yadda cuɗanyar annabi alaihi salatu wassalam da mala'ika jibril ta tasiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ta tasiri ga sahabbai ta sahabbai ta tasiri ga tabi'ai haka to haka ake so in kana raba da wani mutumin kirki to kirkin shi zan ki burge ka kai ma ka yi ƙoƙari ka zamanto mutumin kirki ka sani cewa mugayen halayen da kake ganin su ya kamata ya siffanta da su inda su yake yi da ba zai samu mutane ba da kowa wacewa za ya gare shi da Allah ya ce manzala fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda rahman Allah subhanahu wataala kai laushi gare su walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik da ka kasance mai tauri mai kaushi mai tsanani mai wuyan lamari da kowa ya tahi shi ba wanda za ya tsaya kusa da kai da saboda haka musulmi haka ake son shi musulmi yana son mutane mutane na son shi wannan ita ce ɗabi'a ta kwarai Allah ya ƙara sai ta mana lamuran mu wa fi tadawuf judihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wato lillin kawo kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan a cikin watan Ramadan bi khususihi da ke bantar Ramadan fawaidu kathira akwai fa'idodi masu yawa mina daga cikin su sharafu zaman darajar zamani darajar lokaci ma'ana abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita kyauta cikin watan Ramadan saboda lokacin yana da daraja wa mudha'afatu ajri al-amali fihi saboda kuma linkawan ladan aiki a cikin me a cikin wannan lokacin wa fi tirmidhi ya zo a cikin sunan tirmidhi an anas marfu'an daga anas marfu'in hadisi afdalu sadaqa mafificiyar sadaka sadaqatu ramadan ita ce sadakar da aka yi cikin watan ramadan me yasa saboda cikin ramadan saboda cikin lokaci ne da yafi kowane lokaci daraja da tsada a wurin Allah subhanahu wataala wa mina daga cikin fa'idodin da yasa annabi alaihi salatu wassalam yake yawaita yin alheri a cikin watan ramadan i'anatu sa'imina taimaka ma masu azumi wadhakirina da masu zikiri ala ta'atihim absa biyayyarsu ga Allah masu azumi a taimake su akan yin azumin su shi yasa ake so cikin watan ramadan lalle kowane wata mutane na da bukata amma lokacin da ya fi falala ya samu lada shine watan ramadan ana son wanda Allah ya gure ma to zan ki taimaka ma ga sheyu zan ki taimaka ma bayan Allah mabukata ya taimake su akan samun kwanciyar hankali su ya azumi zama to mutum yana da dai akalla dai dan abincin da za a buɗe baki don da za a yi sahur kullum an zo sahur ba za a rasa da yadda za a ko kunu ne mai kabri mutum ya sha wani sai tashi hukunu ma ya rasa ko kuma ya rasa sai ruwa kawai kaga akalla a ce mutum ko da dai hura ce ko kunu akwai dai wani abu mai dan nauyi da mutum za ya sawa cikin cikin sha wannan lokaci in an taimaki mutum da abin da za yi da abin da zai kulawa da azumin shi da shi da kuma masu ambatan Allah subhanahu wataala su ma akan ambatan Allah sai a taimake su wa yastawjibu almu'inu lahum wanda ya taimaka masu sai ya cancanci mitla ujurihim irin ladar da aka ba su ta azumi duk wanda ka ciyar da shi ka ba shi abin buɗe baki to za a bashi za a baka irin ladar da aka ba ya ta azumi kuma a baka ladar ka ta azumi kaga kai ladar biyu ta azumi za a baka kama anna kamar yadda ka san man jahaza duk wanda ya shirya gaziyan mayaki wanda za ya tafiya wurin yaki ka bashi abin hawa ka bashi mashi ka bashi takobi ka bashi kibiya bakar gaza to duk wanda ya mashi haka nan shi ma yayi yakin ko da bai je wurin yakin ba zai samu ladan yakin irin ladan da aka ba mayakin shi za a bashi wa man khalafahu kuma kamar yadda muka san cewa duk wanda ya maye bayan shi ya kula da shi fi hali a cikin iyalan shi bi khairin da alkhairi faqad gaza to shi ma yayi yaki mutum ya ta wurin yaki ya bar gidan shi kai kana cikin waɗanda ba ba wajabta musu tsaya wurin yaki ba sai ka ci gaba da kula da matan shi da yayan shi duk wata kana kai masa ko duk sati ka kai masa abinci ko duk kullum ka kai masa abincin da za su ci har ya dawo to za a baka irin ladan da ya samu wurin jihadin shi haka wanda ya taimaka ma malamin da ya tafi karin karatu ko almajirin da ya tafi makaranta ka kula da iyalin shi ka kula da iyalin shi kudin wutan gidan shi ruwan gidan shi kana taimakawa ko kana dan tattarowa ga mutane ana kaiwa gidan shi ko ballantana wanda da Allah ya macikawa mutane da yawa Allah ya masu cikawa malamai ko almajirai banza ke da su shi kenan malamai shi kenan sai ga an yi banza da su an yi banza da iyalinsu an manci can cikin iyalin sai ga wani ya muguwar lalacewa zan mashayi kuma sai ya ta mamaki kamar ba dan wane ba ya za a yi zama dan wane tunda ba mai kula da shi ba mai tsawata shi ba mai mai magana ko ba wanda ya bashi haka shaidan na ta tunda ku kuyi nesa da shi shaidanu sai su kusa da shi haka matan mutum matan malami sai a iske wata rana mutanen banza sun aure su tunda ku kun jawara kuna kallon su ko kyale su ko ba ku aura ba sai ku jawo musu mutanen kirki ku hada su da su guna duk ba ba an kyale su ko su yi wani mugun abu su aikata wani aikin asha sai a ta zagin su ta cewa duk tarbiyyar da malaye duk taro shi ko kuka rusa ta yi sanan bai kamata ba a kyale irin wato mutanen kirki sun bar iyalinsu a yi banza da su ba a yi ko da su shekara ba a ba su komi ga marayu ana ta samu hanyoyi a taimaka musu ba wanda zai tunani ya nemo marayun waɗannan bayan Allah ya sa su cikin waɗannan marayu haka akwai matsala to aiki ne mai aiki ne wanda zai samu maka lada mai yawa wurin Allah subhanahu wataala ka kula da wanda bai nan da ran shi ma haka ce in ka kula da shi ga abin da zaka samu ballantana ya tafi shi kenan ta yadda babu komawa a cikin ta Allah ya kiyaye wa fi hadithi Zaid bin Khalid a cikin hadisin Zaid bin Khalid radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah alaihi salatu wassalam yace man fattara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki falahu mithlu ajrihi to irin ladan shi za a bashi min ghairi an yunqasa min ajri as-sa'imi shay'un ba tare da an rage wani abu ba daga ladan mai azumin ba zuwa haka kenan akwai kwadaitar da mai azumi in yana da ya taimaka ma wanda baya da wayaya ne kakkare na kyauta kyauta ba ta kanan sadaka ma ba ta yin kaɗan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyayi wuta jahannama koda da bine ne tsagin da bino koda da kwarar da bino guda ka raba biyu ka rike rabi ka ba wani rabi ko ka raba ka ba mutane ko wani guda guda ka ba shi rabi rabi kakkare na wannan kuma zala ce la tahqiranna min al ma'ruf sha aiki alheri kakkare na shi walau an talqa akhaka bi wajhin taliq koda ka gamu da dan uwanka ka sakan mai fuska ka game da mutum musulmi dan wanka ka sake huska ka yi murmushi shikenan tabassumuka fi wajhika akika fi wajhi akika sadaqa murmushi da za ka yi a cikin fuskar dan uwanka sadaka ce fara ka aiki alheri kakkare na shi ko ya yake yi rawahu ahmad wa tirmidhi ahmad ya ruwaito shi da imam tirmidhi wa rawahu tabarani tabarani ya ruwaito shi kuma na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda wa zada a cikin riwayar tabarani sai ya kari manzo Allah ya ce wa ma amila sa'imu mai azumi bai aikata min amali birri wani aiki daga cikin ayyukan kyautatawa ba illa kana li sahibi ta'ami sai ya kasance ga mai abincin ga wanda aka ba abincin kenan ma damat qutu ta'ami fihi in dai karfin abincin yana nan sauran abincin yana nan cikin jikin shi to zai samu lada wurin Allah duk wanda ka ci da abin da ka bashi ya ci har yanzu yana unwani ga jikin shi to ana ta rubuta maka lada sai lokacin da amfanin shi ya kare ladar kare ta tafi wurin Allah wa bi hadisi Salman al-mutaqaddim kuma ya za a cikin hadisin Salman wanda ya riga ya gabata fi fadli shari Ramadan a cikin farko farkon littafin kenan wa huwa sharul muwasa shi Ramadan watan taimako ne wata ne na taimaka ma mutane don mutane suna bukatar taimako suna bukatar abin da za su zan ishan ruwa da shi da abin da za su sahur da shi washarun kuma wata ne yuzadu fihi wanda ana karawa a cikin shi rizqul mu'mini arzikin mu'mini man fattara fihi sa'iman duk wanda ya ci da mai azumi a cikin shi kana maghfiratan li dhunubihi ciyarwa sai ta zamanto gafara ce ga zunuban mutum wa itqan li raqabatihi min an-nar sannan kuma ya zamanto yantawa ne ga wuyan shi daga wutar jahannama wa kana lahu mithlu ajrihi kuma ya kasance yana da irin ladan shi min ghairi an yunqasa min ajri as-sa'imi shay'un ba tare da an rage wani abu ba daga ladan mai azumi ba قالوا يا رسول الله sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah laisa kulluna yajidu ma yufattiru sa'im cikin mu ba kowa ne yake samun abin da zai ciyar da mai azumi da shi ba domin sahabbai yawancin su duk talakawa ne ba su da kuɗi masu kuɗi cikin su ba su da yawa قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب الله yana bada irin wannan lada da kuka ji na gai liman fattara sa'iman ga wanda ya ci da mai azumi ala mazqati labanin ko da dan madara ce haka ta raƙuma a dan ƙara mata maruwa ka ba mutum ya sha ko shi ne kai zaka samu wannan ladan au tamratin ko ka ba mutum dabino dabinan na dala 20 in ka sai kaba wani to za ka samu irin wannan ladai domin ka ci da shi au sharbati ma'in ko kuma ruwa so kake da hali ba wai ba a so abin nan kana da hali kuma ka ka tsaya wuri guda ka tsaya ga wani abu wanda kowa ma yana yin shi kana da halin ka ka kawo mutane kunu amma sai ka mutane warau-warau to ai kunu kana da halin a dafo shinkafa ko wani abu ko a ɗato salat mai yawa da biredi a kakkasa ba mutane su yi buɗe baki duk kana iyawa amma sai ka tsaya da kwalarin ruwa kawai ka samu kankarar ka tarala ɗari ka zuba ai ta zuwa ana shan ana ɗiban ruwan sanyi ana shan wuce nan wurin abin da kake da hali ka yi domin lokaci ne in ya wuce baka sani ba ba da ko an yi da kai ba amma ba ka samu lada sai dai kamata ya yi kamar yadda duniyar ka kake son ka ga kaya abin da ya fi lada ya fi waka ladin duniya to haka ibadar kama ka zan fifita ta akan wannan muna ganewa ko wa man saka fihi sa'iman duk wanda ya ba mai azumi ruwa a cikin watan ramadan saqahu Allah to Allah zai shayar da shi min haudi daga tabki na sharbatan shayarwa Allah zai mishi la yadma ubadaha ba zai kishirwa bayan ta ba hatta ya dukkan aljanna sai ya shiga aljanna saboda cikin ramadan ayyuka na alkhairi ake so mutane su yawaita wa mina daga ciki anna shahra ramadana lalle watan ramadan shahrun yajudu Allah fi wata ne da Allah subhanahu wataala yake yin kyauta a cikin shi ala ibadiya kan bayan shi bin rahmati wal maghfirati wal itqi minan nar da gafara da rama da kuma ‘yantawa daga wuta, la siya ma fi lailatul qadri balle ma a cikin daren lailatul qadri. Wallahu ya rahamu min ibadihin ruhama'a, kuma Allah ta'ala yana tausaya ma masu tausayi a cikin bayan shi. Cikin bayan Allah cikin mu kenan masu tausayi a cikin mu waɗanda suke tausaya ma waɗanda suka yi, to su kuma su sai Allah ya tausaya musu. kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi ko arrahimuna yarhamuhumur rahman masu rahama masu tausayi Allah mai rahama yana tausaya musu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma mutanen da ke duniyar nan kasa wanda ke sama sai taimaka musu sai taimaka muku kuma kama kala nabi alaihi salatu wassalam kamar yadda nabi alaihi salatu wassalam yace inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-rahama'a Allah yana tausaya ma masu tausayi ne daga cikin bayan shi ba. Haka yi kokari ka zamanto mai tausayi. Allah subhanahu wataala ya ce walladina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhamau bainahum. Waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tausaya mu junansu. kuma Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ku bi doka Allah ku tausaya ma yan uwanku sai Allah ya maku rahama haka in kai mutum ka tausaya mishi in kai mutane da yawa ka tausaya musu wa man jada duk wanda ya bada kyauta ala ibadillahi akan bayan Allah jadallahu alaihi Allah zai maido mai kyautan bil ata'i wal fadli ya ba shi kyauta kuma ya baya falala wal jaza'u min jinsil amal sakayya tana tabbata ne daga irin aikin da mutum yi al jaza'u lil ihsani illa lil ihsan sakamakon kyautatawa Allah ya ce ba komi bane face kyautatawa duk wanda ya kyautata Allah zai kyautata mashi duk wanda ya bata Allah zai bata mashi jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha duk wanda ya cutar da bayan Allah to zai ga mummunan sakamako daga Allah duk wanda ya kyakkyawa aiki ga bayan Allah Allah subhanahu wataala zai kyautata mishi wa mina daga ciki annal jama'a lalle hadawa bainas siyami was sadaqa tsakanin azumi da sadaka min mujibatil janna yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya cancanci shiga aljanna a ce kana azumi kuma kana bi kana sadaka kama bi hadisi ali radiyallahu ta'ala kama yana zuwa cikin hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sai da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace inna fil jannati ghurafa lalle a cikin aljanna akwai waɗansu ɗakuna akwai wasu ɗakuna ba irin na duniya ba yura zuhuruha min butuniha ana ganin bayan su a cikin su in kana cikin su kana ganin bayan su mana kana ganin waje wa butunuha ana ganin cikin su min zuhuriya daga bayan su wanda ke waje ma yana ganin abin da ke ciki in kana waje kana ganin abin da ke cikin ɗakunan aljanna in kana ciki ma kana ganin abin da ke waje kuma ka san rayuwa aljanna ba rayuwar duniya ba ce ba ganin gari kowa da irin shi Kada ka ba nan zan za ta yana leka maka gida ce ka ji wani irin gida komai yana gani daga nan waje shi ma nashi haka yake to a cikin aljanna akwai irin waɗannan ɗakuna ɗakuna ne na diamond ba ba na kwalba ba ne ba na bitir ba ne wannan da kasar diamond ne tsantsa Kalu sai sahabbai suka ce liman hiya ya rasulallah suka ce ya ma'aiki Allah waɗannan ɗakunan nawa ne ne Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce liman tayyibal kalama ga wanda yayi magana mai daɗi wanda ke ma ƴan uwan shi magana mai daɗi shine Allah zai ba wannan gidan aiki da haka mu dada da magana ga yan uwanmu mu zange yin magana mai kyau mu bar bakan magana wanda yake bakan magana ba ya da mazauni cikin aljanna domin mi alkhabithatu lil khabithina aw me mugon magana to mugon magana ba inda ta dace sai wuta saboda haka musulmi ya dage ya zange fada ma yan wanshi magana mai dadi in kana so Allah ya baka aljanna wa at'ama ta'ama da kuma wanda ya bada abinci ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا suna ba da abinci suna son shigawa ga miskini da maraya da kuma ɗan kasu wanda yake son aljanna to zan ki ci da wanda ba ya da wa adama siyama kuma ya dage da yin azumi shi za ya samun ɗakunan aljanna wa sallabin laili kuma ya tashi cikin dare sallah wannan su ya mutane suna ta kwana wannan shine zai samu waɗannan ɗakuna na aljanna malam yace wa hadhihi khisal waɗannan ɗabi'un da aka zalo na daɗin magana da ciyarwa da dagewa ya azumi da sallar dare kullu ha takunu fi ramadan dukkan su akwai cikin ramadan domin mai azumi an ce mashi yayi magana mai kyau an ce in wani ya zage shi ma ya ce mi ya ce azumi yake haka kenan an umarce ka da magana mai daɗi kenan ko saboda haka duk cikin azumi ana samun waɗannan ɗabi'u fa yajtami'u fihi lil mu'min as-siyam wal qiyam was sadaqa wa tibul kalam saboda haka cikin azumi wato azumi da tsayuwa da sadaka da kuma dada da magana duk za su tattare ga mai imani wa inna yuna fi sa'imu domin a cikin ramadana ana hana mai azumi anil lagwi daga yasasshiyar magana warrafat da kuma magana mummuna wassalatu wassiyamu wassadaqatu sallah da azumi da sadaka tusilu sahibaha ila Allah azza wa jalla suna isar da mai su zuwa ga Allah subhanahu wataala qala ba'du salaf sashen magabata ce as-salatu ita sallah da kake ganinta tusilu sahibaha ila nisfi tariq tana isar da mai ita ya zuwa rabin hanya muna ganewa rabin hanya tahiya ce muke yanzu kowa duk tahiya ce muke ko da muna nan zanne cikin tahiya muke cikin tahiya muke zuwa lahira domin duk inda ka zanna zaman da kake lokaci ke lokacin ka ke ta tahiya da ka jiwa sai ka kayan minti biyar da an jiwa sai ka kayan minti sha biyar da an jiwa sai ka ga awa ɗaya da an jima sai ga kaya awa biyu lokacin ka ya wuce kuma ba zai dawo ba ya wuce shi kenan sai na gobe kuma an ka kai irin wannan lokacin haka za ka yi ta yi to kaga tahiya ce kake ta yi ko da kana zanna wuri guda tahiya kake yi to in kai sallah sallah ita za ta kai ka ranar alkiyama sallolin da kai su za su sa ka ci rabin tahiya ita wannan tahiyar da muke yi su za su kai ka rabin hanya wasiyamu yusiluhu ila babil maliki shi kuma azumi sai ya kai mutum kofar sarki wani sarkin kenan sarki Allah wasadaqatu ita kuma sadaka ta khud bi yadihi sai ta kama hannun mutum fa tudkhiluhu ala al malik sai ta kai mutum har wurin sarki ana aljanna sallah ta saka ci rabin hanya azumi kuma yayi azumi ya kai ka bakin kowa ita kuma sadaka sai ta bude ma kowa ka shiga magana ce ta hikima ba wai hadisi bane amma magana ce mai kyau mai kwadaitar da mu mu tashi mu yi aiki na Allah wa bi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda da nabi sallallahu alaihi wasallam qal man asbaha minkum al-yawma sa'ima wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace yau a cikin kowa ya tashi da azumi qala abubakar ana abubakar yace ni قال النبي عليه الصلاة والسلام يتي من تبع منكم اليوم جنازة يو تكون كواي ركي غاوا قال أبو بكر أنا أبو بكر يتي ني قال النبي عليه الصلاة والسلام يتي من تصدق بصدقة أتكون كيو واي صدقة قال أبو بكر أنا أبو بكر يتي ني قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال تيوا من هذا منكم مريضا يو تكون كواي جيغن مر الله قال أبو بكر أنا abubakar ya ce ni ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majita ma'ana waɗannan ɗabi'u guda hudu in dai suka taru fi mar'in a cikin wani mutum to ba yadda za yi illa dakhala janna sai ya shiga aljanna azumin nafila yana kai ka aljanna ganin mara lafiya yana kai ka aljanna rakiya gawa tana kai ka aljanna sadaka ma waɗannan aka ce ka tattara su kamar yadda muka yi tattara su ran nan ɗin a ce kullum yin su kake yi to insha Allah babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai wani ikon Allah wannan hadisi yana nuna falalan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira matsalolin mu gaba da Allah ka yi mana maganin su na lafiya na kasuwanci na zamantakewa Allah ka kawo mana karshen su gaba da ya Allah Allah mai neman jari Allah ka bai jari mai albarka Allah ka tsare mai jarin da ka bashi wanda yake da shi kuma Allah ka kara mashi mai neman kasuwa Allah ka bashi mai neman aiki Allah ka bai mai albarka Allah ka ba mu rayuwa ingantacciya mai daɗi mai albarka. Allah ka kawo mana ƙarshen tsadar rayuwar da muke fama da ita Allah. Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah. Allah ka dibo mu da ramarka da tausayinka ya Allah. Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci. Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci. Ka ba mu arziki da wadata. Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa a cikin ƙasar nan tamu. Allah ka raba mu da fargaba. Ka raba mu da faduwar gaba ka raba mu da tashin hankali da fitina gaba da ya Allah waɗanda suke kawo mana waɗannan abubuwa Allah ka shirya su ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu duk inda suke ya Allah ƴan kasuwar mu kanana da manya Allah ka taimaka musu talakawan mu Allah ka ƙara sauƙaƙa musu rayuwarsu malamai da almajirai da ma'aikata da shugabanni da jami'an tsaro gaba da Allah ka taimaki kowa ya Allah Allah ka taimaka mu kowa ya Allah Allah ka shaye mu kowa hawayen shi ya Allah Allah ka biya mu kowa bukatar shi ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka ba mu lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka damu da su gida aljanna Allah ka yahi mana zanabban mu gaba da ya Allah Allah ka kai mu watan Ramadan Allah ka ba mu iko azumta shi Allah ka ba mu iko tsayuwa a cikin shi Allah ka ba mu iko yin ayyuka masu kyawu a cikin shi Allah Allah ka kore mana shaidanun mutane da aljanu a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka ba mu iko damar biyayya gare ka ya Allah Allah ka ba mu iko riko da addinin ka ya Allah ka kara mana san ka da san annabin ka ya Allah Allah ka kara ma musulmi hadin ka ya Allah Allah ka hada kan musulmi ya Allah ka raba mu da jayayya da gaddama ya Allah ka raba mu da rarrabuwar ka ya Allah ka raba mu da kiyayya da juna ya Allah ka raba mu da keta ma juna ya Allah Allah ka sa mu tausaya ma junan mu ya Allah mu taimaka ma junan mu ya Allah mu tallafa ma junan mu ya Allah mu so junan mu ya Allah Allah ka hade kan mu ya Allah Allah ka hada kan musulmi ya Allah Allah ka hada kan musulmi ya Allah sai da da suke kokarin rarraba mu ga Allah Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka tsare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka jiro kon mu ya Allah Allah mu bayin ka ne ya Allah ba mu da wani Allah banda kai ya Allah Allah ga mu muna roƙon ka ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana karshen wala mu gaba da ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ma barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid العزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين